الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau insha Allah ta'ala yau laraba a jirin da wata da shida ga wata da jirin da al'adar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi ne da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya da lafiya idan ba a manta ba muna cikin kitabun gwiwa inda muka da ɗari da tara a darasi na ɗari da tara za kuma mu tashi darasi na ɗari da goma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya aka zamana za mu tashi babu salam babu da yake magana akan assalamu shi ne lamuri lamuri a dunkule eh kaga lamuri kuma ai kuɗi za ka ba mutum akan zai kawo ma wani abu wasu ce sallau wannan abu mamaki ta da taka biyu lalle kana shiga tana wasu kuma ce sallau wasu kuma ce lamun amma dai ko a larabcin abu biya ke fara ko dai ce assalamu ko assalam assalamu waɗanda mutanen iraki su ke cewa assalam mutanen hijaz kuma sai suke assalam bilfa an fahimta da kyau ko yawwa saboda haka amma duk ma'anar su ɗaya shi ne duk ma'anar su ɗaya to sai yake tarihu ma'anarsa assalamu bi fathatai ga jiran ma ya faɗa sai yake assalamu waznan wa ma'ana shine wajen awo da kuma ma'ana duk da assalabu assalamu karka je wani littafin bikin ga da ake assalam ya rike daga shine dai assalam da dai sannan wa haqiqatuhu haqiqatu shar'an a shar'a shine bayu shay'in mawsufi fi zimmati bi zamanin mu'ajjal shine siyan wani abu da ka bada wato ka ba da sifarka wani abu da kake so ka siya da alkawari cewa za a kama wannan abun amma ka ba da kuɗin yanzu sabon zuwan da misali mutum ne yake son wake sai tsakiyar damuna kafin a girbe wake sai zo ya samu manomi ya ce masa yana son wake amma buhu goma ke so ya san yana da mawaƙi da yawan buhu ɗari ɗari uku ɗari biyar buhu goma zai ce to ba da kuɗin irin waken da nake so yake fari nake so manya ko matsakaici ko kaza duk buhu ne nawa kun ga kai ne in na ku yi na ai bai'ul araya mun mutu shi a baya haramun ne ko to amma wani ya tuna da wannan sai ga wannan kamar su da bai'ul araya ko kuma ba bai mu laraya ba ka dau hadisin ma wala ta bi amma dai ka inda kar ka sai da abin da ba ka da shi yanzu idan mutum ya zo gurin da ka buga wannan jirgin ai ka saba annabi domin ba ka da shi a hannu kun bayyana to shi ne aka zo aka ke bance idan jara'a ta hana ka abu duka sai kuma ta dan baka kofa ɗin kaɗan to sai ta bada damar cewa tunda harkar tafi wataƙila shi yanzu wannan mai noman ku fahimci formula mai noman nan yanzu da yanzu ya samu eka hamsin gashi ya zuba idan da ya zuba mata taki ba za ta iya mutuwa kuma bai da kuɗi a hannu wanda zai zo ya bar su salam yanzu da shi zai taimaka ba wannan kuɗin da zai ba shi bai shari'a ta ke kallo idan ya ya bai ba shi wannan kuɗin zai shaƙe shi zai biya shi wajen da kuma gonarsa za ta yi a baka domin ya yi mata jiki ya kuma yi kaza ya yi kaza an fahimta da kyau to shi za ta buɗe idan aka matse zai a ɗan buɗe ƙofa kana haka shari'a ne kun fahimta da yau in jama'a kan yi da dan bude kofa kadan cewa to waje kaza za a yi an fahimta da yau shi za a sharaɗan ba ai kaga mutum ba zai zo ya jinda ya ma sharadin da zai tsallake ka'ida ba misali ya ce zai baka wake ka ce yaushe sai ya faɗi lokacin da an dare da girma waken ko kuma a lokacin damunan ma ba ta sauka ba ba za ka yi daina wannan sharadin ba domin ka san kirkirkin kifi a ruwan zafi an fahimta da kyau ku ki wannan kifi مشروعيته شرعا والتقوى قال تعالى الله يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين يا wanda suka bada gaskiya da Allah idan za ku yi tadayin bidai za ku yi ta da kayya ta baki ila ajalin musamman zuwa wani lokaci da nan ne da aka sanya ya Allah ya ce maktubu to gurguta wannan dogon fasara kake zo kai ka koma gurin da kitabi ko yawwa kaga wajen sati nawa yana ya ayyuka da gina an gida ta da yanzu yawwa mu yanzu ban ihiri ba ka da man da za a yi ko to sai yake a fabduhu kana ibn abbas radiyallahu anhu ma ashhadu anna salafa abdullahi da abbas Allah ya kara musu ya da yake na ce da lallai lamun ko kuma irin wannan cinikin da ake yin da na baki al-mazmunu wanda ake lamuni ila ajalin musamman zuwa da lokaci da aka sanya kada a halla wallahu fi bidai Allah ya halatta shi in ibn Abbas a littafin sa wa bi kuma ya bada izini a yi sun makara al'aya as-sadiqa sannan sai karanta ayin nan da ta gabata ya yi wanda kira amanu bi zaka da yin bidai kuma kowa ka kashe tafasir za ga ana kawo wannan bayanin da muka yi maganar salaf ko salaf a karkashin aya domin a masa bayani dogo wa anu daga ibn abbas har yau kani ke kadiman nabi sallallahu alaihi wasallam madina annaba ne da ga islam ya zo madina wa hum yusrifuna bi tamri kun ji ko suna yin zamuni kamar wannan kaida da rage amma kuma mutum ne zai zo yi gona ma bai da kuɗi sannan tana buƙatar a yi masa kaza sai yi ko gyaran gona huda ko abu da ya kama da wannan saboda haka ba kuɗi a hannunsa shi kuma wancan ga kudin amma bai da gonar to sai annabi ali da zai tsara ya tafi suna wannan akan dalilin na tsawon shekara biyu mutum zai zo ya baka kuɗi ya ce ina so shekarar nan mai zuwa za ka baka buhu hamsin na dalilu wata shekarar za ka kuma bani buhu hamsin kawai shekara biyu ke kuma ya baki kuɗin yanzu bai fi karo da wala ta biya ma laifin inda ka baya ci amma a salam ko a salam ne sai aka baki ko ba kankanuwa cewa za a iya yi to sai annabi ya zage da wa talat ya har shekara uku ne shi ne wasu malamai suka ce to tun da annabi ya zage ya shekara uku ba za a tsallaka nan ba sannan karanci ba shi ne sai ka duba kai da za ka yi labarin karfe da a yi kasa da abin da ba shi da abin a hannu misali yanzu wanda zai zo manomi yanzu za ku yi magana zai baka buhun gero ai da muna ta wuce ko zikiri yake to kana so kai again next year to karka sake ba a yi ma alƙawarin lokacin da lamuran ma bata sauka ba shi ne ƙa'ida mafi karanci karka yi daga fada a rani mafi yawanci kuma kai ya wuce shekara uku kun bayyance da kyau yawwa to zai ce to sai annabi ya ce bakana ne ce man aslama bi yayi duk wanda zai lamuni akan wani abu fa bi kai ma'lum to yayi akan abun awu sananne ka ce buhu kaza buhun ma sai kai bayanin wanne domin kala kala ne ko duk manoma sun sani akwai fifty keji akwai fifty five keji akwai kaza akwai kaza to ka fito da shi karara cewa buhu zolo mai cin kwano arba'in misali ko mai cin kwano sittin in akwai misali haka za ka faɗa kurkurku idan rubutu ne ka fito da wannan abu karara a kai guda daya wa wajibin ma'lum idan kamar mai ne majara ka ce galan kaza kuma galan din bai cin kaza ko ka ce kwalba kaza ita ma kwalban iri kaza shine ma'lum da abin da yake na tsiri ne to gaba da keji kaza idan tsiri in kwano ne kwano kaza ko buhu kaza bai cin kaza sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce ila ajalin ma'lum kun shi da yau sannan zuwa lokaci sananne a lokacin ne na gaya muka sai ka kiyaye kullewa da budewa yawwa karanci da yawanci sai ka kiyaye wannan yawwa al-musallamu ila man laysa indahu aql as-salamu kai as-salam wato yin lamuni zuwa ga wanda bai da tushen abin da wato abin a kasan sa ina ba ku komi da dazu cewa mutum zai iya zuwa yanzu ba shi da gonar ma amma maybe ya yi haya ta eka goma ba ta ka bace asalin gonar ba ta da bace amma ya yi haya gonar ana ba da haya har yau cewa haka ne gwamnati da ba ka haya duk eka ne za ka biya kaza amma kuma aikin da ne ba to shi ne aka ce me sharadin wannan la yusharadu fi salati ay yakuna al musallamu ilayhi malikan lil musallamu fihi ba sharadi bane cewa shi wanda za a yi jarar wato za a yi lamuni da ke ranto ya mallaki abinda za a baki sallamun ba dole bane harkar motoci yake yi ko waya ta ne yake zuwa ko guri kaza ba jarabi wani sai da su a hannun sa ka bashi kuɗin a tunda ka ga harkar da sai wani kila shi kuɗin ne yanzu babu amma inda kuɗin zai je kawo to ya halitta ku yi da ni motoci da za a yi ilimi da ku za ka da ce ita kanta Mercedes din sai a gaya ma akwai 20 kaza akwai kaza akwai 230 akwai 200 ko sannan akwai wanda cikin ta kaza ne duk yan motoci sun sani duk da wannan wanda ni in ba ganin rubutun da yawa ba san ba to in suna da wani zaka suna ta wannan bayani cewa ko da sun zo yin da ya ce ba da bambanci saboda injin kaza kaza ne kuma cikin kaza kaza ne to wannan describing da ake so kai description ya fito karara cewa zai kama mota ya faɗa ma gudun akan naira miliyan uku kai kuma zai gaba da jami'i to Allah zan da 2019 ne ke ko 20 misali in haka kuke faɗa sannan kuma wata cikin ta karan mulki ne ko kuma a me kaza ce ko fitin ce zama kaza ne da ko kaza duk suna da wannan sharadin idan kai wannan a rubuce in ya je kawo ba sharadin da yake da kika ba zai baka kudin ka Nita yanzu ba kudin da aka bashi sai ya yi bidin wata kila sai nan da shekara mai zuwa ba laifin ya yi amfani da kudin kai ne kama mutum ka. ina ba ta bayyana ka ga bai fada ina ba wala da bi amalai da ita annabi ya ce karka sai da abin da baka da shi to an dan bude ba kofa a nan wanda yake harkar domin wani lokacin kuɗi yana samu yana samu wato matsala ta kuɗi amma san kuɗi kaɗai yake nema da kai to irin wannan ya halatta ba sai ka san da wa zaka kai kuma domin za ku zo magana ba ranci nan gaba domin yanzu an shiga wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ba kowa ne ya kamata su tsinke da hannunsa ba. Kun fahimta da kyau ku? To sai ce An Muhammad bin Abil Mujahid kala ba ta ni Abdullahi bin Shaddad wa Abu Burda ila Abdullahi bin Abi Aufa fa kala wayannan mutum biyu Abdullahi bin Shaddad da Abu Burda sun aika ni gurin Abdullahi bin Abi Aufa ne ka ce salu ka je ka tambayo mana ji har gane ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam su da ji aini domin dama ƙarshen karatu ya kare wurin jami'ai wani malamin yana cewa duk ilimi ya kare a shekara ɗari uku da ashirin gaba ɗayansa shi ne shirin gururi wani kuma ya ɗari biyu da ashirin ma gaba ɗaya wani ilimi duk wata fahimta da za a kawo in ta wuce ta wayan nan mutanen biyu hadisi a zai domin annabi ya ce khairun nasu karni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دون القرون المفضلة to gaba ɗaya kace a ƙurance shekara ɗari uku da ashirin shi sa amfani zanen tabaka kenan a tabaka tulula wa saniya wa sanila tabaka ta farko da ta biyu da ta uku shi ne magana da ake an gane ku to ba sama da to sai ce a ji a tambaye shi shin zaba annabi alaihi salatu wasalam ya hadin da ni sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi yusli gola bil isa dan kasance suna lamuni akan alkama suna yin lamunin da kala abdullahi sai abdullahi bin shadda yake kunna musulmin abi aw bakari yace mun kasance fi sahabi nuslibu nabila ahli shadi bil isa wannan kalmar na zan kuma da dama akwai ta abulukul maram da ya zo yana magana annabi jami'i da shi ne al'amba ne ke nan manzi al'amba ga jira abu dogon mara eh ababu salmi abuwabu salmi wani kira zuwa rahan ya kawo shi to saboda haka sai yake mun kasance muna ba da lamani ga ne manoman mutanen sham ila inda ke akan alkama wanda yin da shi'ir ita ma nau'i ne na alkama wa zaiti da mai man zaitun fi gairin ma'lumin ila adali ma'lum akan wani awo sananne kwano ɗari misali ko kwano dubu wa wazinin ma'lum da kwalba kaza ko keji kaza na mai kullu sai nake ila man kana asluhu indahu zuwa ga wanda asalin gonar ko gurin nasa ne kala bai ce ma kullu na qalu an gari mu ba ba tambaye kawai ne mun za harka ta jewa da je mun tambaya ثم بعثني سبيلي إلى عبد الرحمن بن أبدا sai suka kuma aika ni gurin Abdurrahman dan Abda fa ta alku da tambayi ba kala sai ce kana ashabul nabi sallallahu alaihi wasallam yusifuna ala ali nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yasalhum alaw wa harsul amla saba da wani gado da sun kada ce suna yi asalam kasuwanci cinikin lamuni ba ta tambayar wanda za a yi lamuni da shi cewa gonar ta ce ko ta wani kaga ba cewa cewa aka yi halatta ba sai aka yi dole wani a wannan malar yanzu ne karawa mai kirani domin a sauke ki dole zai gaya haka ba sai kuma sai ka zo ka gani yin zai dace da kai a yanzu an fahimta da kyau ko yawwa to kun ji wannan shi ne mun ce wala ta je ma laifin gida ka abinci ne ya amma wannan babu ya yi tasirin sa yawwa an gane ko shi ga irin wannan wani lokacin suka zo sai su in ba ta waka zo da ita sai malami ne kalle ka da bayanin da kai zai ma wato wace atu ainihin ce la umu walaha kai kadai zai ba fata wa irin wannan abubuwan ke amfani da shi bari zo ko wani kai yanzu ya take fata wa yanzu kowa ya yi kaza a alqardu ne alqardu ranti baki taribuhu ma'anar da alqardu huwa al-mal alladhi yu'tihi al-muqridu lilmuktariri alƙallu aka ce ita ce dukiyar da mai ba da bashi zai ba wa mai neman bashi liyaru da nislahu ilai zan yi damar da kwatan kwatan abin da ya rasa inda ko da rabi ya alai ya yi ikon sa akai abin da ya karɓa shi zai dawo shi kaɗai wa huwa bi asalin luga asalin luga shi ne alƙada'u yanki ne za ka je yanki saboda dukiyar ka ce aka yi shi wani abu daga jiki shi ne abin ɗaɗawo wasu miyar malin lafi ya kudu wal muktarizu bil qardi an sanya wa dukiyar da mutum yake karba mai karban baki yake karba da cewa alqalbu wani yanki bi anna al muqriba yuqri'uhu qita'atan min mali domin mai karban baki ya yi shi wani abu ne daga dukiyar ka to da ko miliyan ɗari ce ya karɓi miliyan ɗari saurara sai ko dubu da ya karba za su kama jan ɗari sai an mata gini wajen rubutu sai dai ɗan mace sai a proximity ko yawwa na kuma kowa ya san haka ki yawwa sai malam musu ba ku sai sai ba littafin da babu shi ki zo da haka approximately kaza mun ji miliyan ɗari approximately haka oho inda littafi ne ya da malam musu ba ya kowa kuɗi a nan ya fi kowa lissafa kuɗi suke ni miliyan ɗin da duk ana ganin sa a takarda yawwa to sai ce fadlu balala da ana bi wurera annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala to ga balala kuma balala ba da baki jama'a eh balala ba ba ba mutane baki man nabata an mu'min abu wurera yake annabi ya ce duk wanda an musulmi duk wanda ya yi wa wani musulmi kurbatan wata damuwa ni kurabin duniya daga damuwoyin duniya na fasallahu anhu kurbatan li qurbi yawm al-qiyamah shi ma Allah ko ba sai sarki zai yayi wata wata damuwa daga damuwoyin ranar al-qiyamah dan Allah ku duba ku ga musulmi saboda haka wa man yassara ala mu'til duk wanda ya zawwace wanda yake cikin kunci yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah shi ma Allah zai sauwake masa duniya da lahira sai Allah ya ce wallahu yawun abdi annabi ya ce kai Allah zai ta taimaka wa bawa ma dama da abdi yawun ya kai mutukar bawa yana cikin taimakon dan uwansa shi ma Allah bai ji ba shi da abin da ake faɗa kaga kamar yadda nake faɗa yanzu ba yanzu idan ka ga mutum mai kuɗi ne ko ya daina bashi ko ɗan kasuwa ne ya daina ba da bashi ko wani ya daina kaza kar kai saurin bilemin ɗinsa Allah ba ka san ramin da aka yi ba shi ba ثم النبي يجي لا يبلغ المؤمن من جحر مرتين wani arzikin tarihi ne sai abin da kusa da karanta sai ji cewa to yaya dan shagon nan da muka buɗe kayan waya da kati ka zo ka ce da naira ɗari ɗari yanzu da kuke cewa sai an jima in ka ji sabon mutum goma riba kati nawa ce nerori ya kai to ka karɓi bashi naira ɗari wani ma ya samu na ɗari ɗari biyar ɗin na wata kila jaje da katin wato dubu hamsin za a samu ɗari biyar misali ka tafi da shi za za koma uwar kuɗi domin ɗari biyu ko bayan da kyau to irin wayannan abubuwa dole ke ko kuma in ba sai da kayan provision ne naira uku uku biyar biyar ake ci a kwali idan ka ji ya ce ba a ba da baki kar ka ce dan iska ne ba ka wani ka rabu da shi kawai wanda kila an sare shi da yawa za su gaya ba cewa suka ɗauko littafi sun ma dai da bibiyar bakin baya kawai dai an ja layi an fahimta da kyau yawwa to kaga akwai wannan amma idan Allah ya hore ba ko da ya zo magana bashi kai ka san bashi ne a gurin sa amma a zuciyar ka kaya ce ma sai ka ja layi kaga dai zai ji kunya kuma dawowa akwai wannan dabara aiko sai kai wannan hikima وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ma min musulmin yuqridu musliman qardan ba wani musulmi da to ga wata falala da zai ranta wa wani musulmi rafi mara kai da dauriyu ya karbi na farko bai biya bai dawo illa kana ka sadaka ji ha ma zaka ba din sai ya kasance kamar ya bada sadaka ne da biyu shi ne magana da muke yi ba dama kai ka san da yawa kuma ai ka fanci uwa kwanci da yana da cewa zai iya zuwa dama dubu biyu goma ya nema ga ce wallahi zai ci dubu biyu a zuciyar da dubu biyu da ya dawo kongo ma bai dawo ne kai da yawa ya kuma dawowa kuma ya kuma wani kwamfilin da ya fada da zafi sai ka kuma bashi dubu biyu sai ka ce to ka ba da sadakar dubu hudu a zuciyar ka ga wannan dai ba kan tara ka ba ka san za ka iya irin wannan gurin ake ba fa cewa aka yi kaɗai bai uwar kuɗin ka ka bayar ba ba ka ake yi ba a tajiriri ne to ga tsanantawa a kai bayan an kwaɗaitar da kai kai ba da baki shi kuma mai karɓar baki zai yi kai ya ɗauka kawai ya da izina an zo ba na maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yace man faraka ruhul jasada wa huwa bari'un min thalathati duk wanda ruhin da ran zai bar jikinsa ya kubuta daga abubuwa guda uku da kan aljanna zai shiga aljanna abu na farko shine min al-kibri duk wanda ran zai bar jikinsa ya kubuta daga girman kai ne girman kai ba darul haqqi wa gamdun nan rai da mutane da yake karban gaskiya wal gululi da kwange ƙara zero ko al-gul ina ba iya yanki ba ne har a ofis yanzu ta ƙara biyu ko mutum ya ci zuwa aiki a kan lokaci wallahi duk gulmi domin kudin da za a baka ai ka ɗebi wani abu da ba haƙƙin ka bane sai dai ka je za ka yi wa ta yin kai ma karama akwai ba zai haka mutum ya ji a makarantar shi ba da ya rama lokacin ya ga ya tabbatar da ya yi sai ya wannan amma dai a ka'ida kuma an riga an ka'ida da kai da ne karfe hudu ka tashi a musamman ka tashi hudu to zai ka jiya ne to sai ce kaga wadai da bashi abubuwa guda uku bashi kwange girman kai wani abi wa rayar kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'mina mu'allaqatun bidayni rabu min yana rataye a jikin bakinsa in ya mutu hatta yi kuda an wa sai an biya masa abdulan lawa shi ta Allah ya ce ni ba di wasiya in yi siriya a wuri shi ne malamai suka ce da an zu wasiya da da bashi idan aka zo wanne za a fara yi wasu suka ce wanda aya ta fara magana a kai UCD ha aure notiya wasu suka ce bashi za a fara sannan sai a dawo ita kuma a kalle ta tana da jarabi cewa sai in mata haura wani obatiri ba ko saboda haka da bashi ake ba domin shi ne haƙƙi babba kuma soyayyar mahaifinku shi ne da zarar ya mutu a duba bashi amma da yawa yanzu shi ma ba a kowane da ake gaya mana ya ce shi ya ciwo ai ba mu shi ya ciwo wannan baji mu ba ruwan mu wallahi saboda haka ba za ta biya ba har sai da aka ja ka mutu a zan kasa sannan suka ɗan zaune da kyara cewa kuma ɗaya daga cikin da yawan layi daga wannan duwar da kuma zuwa ba ruwan wani bin Umar radiyallahu anhu ma kana قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار duk wanda ya sake ya mutu ana bin bashin naira ɗaya dinari ɗaya kaga dinari a yanzu kuɗin da yawa ne rago dinari yanzu dubu ashirin da biyar ne da yan kai a misali in ka duba to ka dubu ɗari kenan a mu yanzu naira dubu ɗaya ma su a nan lokacin dinarin kamar naira goma ce ba ta da yawa an fahimta da kyau ko wannan shi ne to sai ya ce audir hamun to gashi nan ko naira ɗari ko naira hamsin ko biya min hasana ne za a biya daga kyawawan ayyukansa laisa samma dinarun wala dirham domin a wancan gurin samma shine hunalik muda'in samma ani samma shine hunaka ko hunalika hunaka can summa kuma kaga at-taraqi cewa sannan to a wancan gurin babu dinari ba dirhami wani hadika ta ga tala ansari radiyallahu an riyayin din al-harith to anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama bihi abu kata da yi annabi ya nike a cikin mu bazakara lahu sai an bata mu cewa annal jihad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal yin jihadi dan Allah da imani da Allah shine mafiya wato kyawun ayyuka mafiya balala aiki فقام رجل يقول لك يمشي فقال يا رسول الله يا ملك الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله بعد الأواني إذا أخذتني جسوك كلمة الله تكفر عني خطاياي ذا كان كريم ذكر قرينا بالبيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم النبي في قريبا إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب da sharadi in an kace ka in an kace ka dan daukar kalmar Allah kana mai hakuri da neman lada sannan sharadi na uku muqbilun kana mai fuskantar abokan gaba gairu mujbil ba wanda ya gudu ba wa tawalli yawmal zahfi ko ba wanda ya gudu ba ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي يتي كيف قلت لي ما كتي باين يا باين يا حمزه وين ما تمديك قال يجي أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر قال حدثنا أبو يجي إلا الدين saboda haka amma ban da bashi sai dai idan da bashi ya karka shi Allah ba zai yaje bashi ba domin haƙƙin wani ne fa inna jibril alaihi salam qala li dalik malaika jibril ya gaya mu haka to da haka ga sai mutum ya dawo abin da zai goyi man akala amwalan nasi yuridu ada'aha aw itlafaha to ga wani babu malam gwani ne wanda ya karbi dukiyar mutane yana da niyyar biya shi ne yaje yorance da niyyar biya aw itlafaha ko da niyyar cinyewa akwai wanda ya karbo bayi da niyyar ya cinye ba kuɗi kawai wallahi bai da niyyar biya kwata kwata to yanzu wanda kuke alƙawari da biya kai da waya ranar biya wannan zai biya gaba ɗaya kashe waya ko aka daina duk turiyarsa a ba niyyar biya to bara mu jira ba ta kyale shi ba musulunci kenan za mu ana bi wa rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam man akala amwalan lati yuridu ada'aha duk wanda ya karo bashin mutane yana da niyyar biya addallahu anhu Allah zai taimake shi ya kun ji ko duk wanda ya karɓi bashi da niyyar ya to za ka ga Allah ya dani ya wa man akada yuridu itlaba adlaba wallahu wanda ya karɓi bashi da niyyar ya cinye to Allah zai tura mar asara shi ne abin da za ka fassara zai tura mar asara ba zai kai wallahi ba zai nasara a rayuwarsa ba shi ne wanda zai wuce gari ya je ba ƴaƴan da cikin masifa sai an je da komai ya tarwata iyalin sai ya cutar ka gaba daya wa an tuwa ibn amri qala hadathana sahib sahib bin sayyid an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin yadinu dayran in mutumin da yaje ciwo bashi wa huwa mujrimin yana da niyya mujrimin a ransa da ba ya gani yana da niyya shine mujrimin Allah yi wa fiyahu iyahu cewa ba zai biya wannan bashin ba wa ila idan dubu ɗari ne zai zo ka dubu goma ka makarci ya ka ijirin ka makarci ijirin ka makarci to ba za ku ƙara cin duniyar ba a ran da dama ya sa ran jiwa wallahi hamsin zan biya to shi ne yake laki Allah a tarikan to zai haɗu da Allah a matsayin farawo idan ya tashi ranar kiyama a layin barayi za a kai wanda suka tafi kuɗin mutane al'amru bi adai dai umarni da biyan bashi qala ta'ala inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha Allah yana umarta ku da ku mai da amana zuwa ga wanda suka tantance ta wa idza hakamtu wasu malamai sun ce akan wata sauka mun biya sahabin biya karatun mun biya wai mukullin sahaba bayan an karbe sai an Allah ya saukar da ayar nan wa sunansa ya hayya ya kayyana iya biya a yi tunda baka zo ba uzuri ne na yau a ta ba a eh ka ji shi uzurin da zai bai zo ba saboda haka wanda suka wani sahabi ne gidansu gaba ɗaya zai na yi muku tarjamar sa gidansu gaba ɗaya su su ne masu mukullin da'awa kuma har yanzu domin annabi ya ce ga shi ku ungo kali na tun da ku rike ku ne dai har abadan abada har yanzu mukullin ka'aba a hannun ne masu buɗewa da kullum a barakallahu fi Usman bin Abi Talha ko saboda haka shi an gane ku kuma ban ma gan a karatun ba jiya amma ka ji shi ya kawo mani to shi ne saboda haka to sai ce Allah ya umarce ya umarce ku da kuma da amana ila ahli har zuwa ga wanda suka dandanda wa idza hakamtum bainan nas idan za ku hukunci tsakanin mutane an ta hukumu bil adil bi hukunci da adil inna allaha ni'ma ya'idukum bi lalle ma dalla da abinda ubangiji yake muku wa'azi da shi ni'ma in kace bari an bayi ma dalla da haka ke inna allaha kana sami'an lalle ubangiji mai ji ne jin da bai da iyaka basira kuma mai gani wa qala ta'ala fa in amina ba'dukum ba'dan idan tashin ku ya amince da wani tashi falyu'addi alladhi tumina amanatahu to da haka wannan da aka amintu da amanar sa to ya dawo da ita an yi da sai an baka kaza ya kamata ka cika alƙawari wal yattaqi Allah rabba sannan ya dudo ran ubangijin ka na ce muku in dogon bayani kake zo ka koma ka saurari da ka tani yawa dan na ji wajen sati biyar yana yayi wannan gida abin ko idan ta dawo da sai ce hukun kaza hukuncin wato alkazawu shine wato biya ana abi huraira radiyallahu anhu qala kana li rajulin ala nabi sallallahu alaihi wasallam ilmin min al-ibl idan mutum ya zo biyan shi wannan zai biya ka shi ake yanzu idan ya zo biyan ya hukunci yake zai zama da kudin ka daidai ko zai kara ko ka zai rage shine uzurin kyakkyawan abin da ake nufi idan mutum abin da ake nufi da kyakkyawan biyan bashi shine in ka zo bayan ka ba shi kuma ka ce na gode Allah ya saka da alheri idan ka ga dama kuma bayan ka yi godiya ka ce ga wannan kuma an gane duk da wani kawai shi burin da kadamar da kuɗin sa na'am eh kai da kuɗin sa sai ga wani kadan da yi kai a kowanne wai za su tafi baki ma su tafi gurin bogaye wai an zai babban wannan sun suka kowa biya kuma ka san illar shi ne shi matsalar sirri ne irin wannan dogon turanci za a yi tunda ba sirri ne da ne ka shiga uku haka yake dole haka za a yi tarin daga ɓangare Allah ya sauke amma a gona alƙali yana na hasi a noman filan shi baya saki in dai ka ci kuɗi billahi lazi in kana da abin biyarwa kwalatar da biya biyar in ka ga ya ta je ka to ciwo ba shiri aka kawo na abin da kake ciwo ne wai sai na tambayi wani na ce me hikima sai ya ce wai ai saboda da shi wani shekara ko 2000 nawa ne aka yi dokar saboda haka baya wasa da ita sai na ce cewa wani gwani na ce ko dai ya ci dikin ne yi wa Sauki, su zo da haka wallahi shi ya ɗaura mutum ba da sun da ya ka dawo. Ana zuwa miliyan biyu ya bi, wallahi ya ɗaga wasu bai fasin sannan za a tafi. Sabuci bai fasin kuma ka san Allah biya ake. Tabar bugun zakam da ya ji matsa sai kuɗin ya fito. Haba malam, yanzu dubu ɗarin kan ya bar ba, ko baka biya da wani kudi yana da wani abu wani duk dare ya tashi ta uku ya riga wani kawai gide Allah sai ya irga yana cikin baki zai tashi ya riga in ya irga ya mayar ya ko to haka kawai ka kwaje ma kudi malam Muhammad haka yake yi to kaga to sai عن ابي هريره قال كان في رجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الجبل ولكن يا باو النبي عليه الصلاه والسلام باكن wata shekararriyar shekararren rakumi fa ja'ahu yataqabahu yazo yana neman bakin sa fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam a'tu sai annabi yake zabe to kuje ku biya ni lokacin an samu abin da za a biya wadanda bukin nan sunnahu aka ji aka nemi shekara ɗaya aka rasa wani na ji duni na nan fauka ya ba za mu baje wanda ta fiye shekara guda da a dabbobin a raƙuman sai wanda ya haura shekara shekara ɗaya da wata biyu da wata uku da rabi kaga an girman su ba ɗaya wani da wannan yawwa fakala sai annabi ya ce a duhu ku bani fakala sai ya ce au faita ni au ballahu bika ka cika mun shi wa kenan shi wanda aka ba wa baki irin wannan kaza da kuka faɗa yanzu ya ba kawo ma din sai ai ya gama ka cika mun alƙawari kai ma Allah ya cika ma na kaburi kada nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ai ba wa Allah da ka taka inna tiyarakum ahsanukum qada'an mafi alkhairin ku shine wanda fi kyawun cikawa in an zo cikawa ne kun yi biya kogo da kogo ya tsara ku fahimta da kyau kaga anan ba jaradi kai ba kai da kama da baki shi ne daɗin zama ya sa ya yi haka to daɗin da ya yi wata kila da kama shi kuɗin nan baki da ya je ya rika juyawa sai da ya samu ribar kusan wani over three na abin da kama shi baki to ya halatta in ba kai mai jaradi zai baka wani amma ka ji a kawo wani abu kai da ka ce wani abu ya zama ruba na. a'a baya so ku shi ya gada ma kyauta kai baya so ku ba ba shi ke matsayin su da kyauta ya yi ma kyauta yi ma kyauta ya ce a'a wallahi ba zan karba ba to shi ke sai ya karbi kudin ka dama kai don kyautatawa kai za mu zo ta gaba ba domin kai ya zama da shubaha ka fahimta da kyau ina nanatawa ba kai mai yaradi ba baka kuma sa ran aka zo biya za a ima ba ka ba shi ne don Allah kawai domin mallafata an mu'minin kurbatar min kura bi duniya ta yi ma yawwa in dai ba gardi kai mar ba komai idan ya zama ɗabi'a ta haka ne sai za ka yi wa kan kankar ku cewa zan baka bashi amma ba tsari idan kuma so yake rika baka wani abu da ya ma wanne ya sa ka ajibu ha gwara ba da wani ba na aran kaza zan je in juya idan na samu riba zan baka wani fatan ne yayi ya fi sauki yayi ka ji ya fitta kai ya fitta kansa ai ya ji na sai da haka ai ka san tunda buje buje ake ko dan ko dai ina kawo shi ake hannun gina gina ne dai shi da malai abu hannun gina gina ne din da za a samu kuɗi za su zara hannun kaga to dole ai da kalansa guda ɗaya ne yanzu ko duk kayan da zauren da yi ke nan to wannan shi ne to sai yake wa an jaje radiyallahu anhu ba bin abdullahi qala hadithu nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa fil masjid na ji gura annabi yana cikin masallaci qala hika ni dan yake urahu urahu bi ma'ana azun ina tsammanin qala zuha cewa lokacin walaha yana sallar walaha fa qala bi salli rak'atayn kai sallar rak'atayn wa kana li alayhi daynun fa qadani wa zalim yace ina bin da baki ya biya da kuma ya kara waye ya biyan baki annabi alayhi salatu wassalam kaga ya biya kuma ya kara ba da ya tambaya ba mun ce ya halatta wani isma'il bin ibrahim bin abdullah bin abi rabi'a al-makhzumi an abi an jaddihi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam istalafa minhu hina gaza hunayna kun ga anan na ce muku ai at-talab yana zuwa da ma'ana biyu ko bashi ko mi lamuni idda lafa minu ya nemi bashi a gurin tsarin da bashi hina ga za ku nuna lokacin da za a yakin wune kuma a yakin wune na an samu kuɗi da kai barko an samu dukiya sai ke talafi na awa arba'in alfar dirhami talatin ko arba'in shekara wuce falamma kadima qadaha iyawu yayin da ya dawo za ku cewa nan bane yayin da ya dawo sai ya ce falan ma ka dima kaza yau yayin da ya dawo sai ya biya shi sun matsala da wanda zai zalla a alaihi salam sai annabi ya ce da shi barakallahu laka fi ahlika wa malika inna ma jaza'u salatil wafa'u wal hamdu Allah ya sa albarka cikin dukiyarka da iyalanka hakika sakamakon asalab baki kun ga nan da baki ya zo shi sakamakon baki in ka zo alwafa'u ka cika yadda yake wal hamdu kuma da godiya shine in ba baka yi wannan bai shine magana da bakin na gode Allah ya saka ba da alkai yadda kai ya dauke min damuwar nan Allah ya saka ba da alkai shine kawai kaga dai ka kara masa da wani abu abin da kai masa ba in Allah ya amsa sai dukiyar ta ta baka an gane wannan ko husnul mutalaba to shi kuma kai kuma da zaka nemi baki ba lokaci yayi bai biya ba kyakkyawa hanya ta wajen neman bai kyakkyawan mu'amala an bin umar wa aisha annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man talaba haqqan duk wanda zai nemi haƙƙin sa bal yatlubu fi abadin wajib wajib ai au gairu wajib duk wanda zai nemi bakin sa to ya nemi shi cikin karewa in equalize mana me yasa saboda kai zaka fada in ya gudu ba in dai garga gaba da ka cutu ba magana cutuwa idan mutum ya zo garban ma kuɗi wallahi ga gaba cuta ya gaba cutar ka kawai zai cika kuɗin nan a gairuwa bai ko bai cika ba in ka ya zo ba da wani koshin sai a karɓa kar kai gudu babu isa za ku ganye gaba wannan zai zo magana akan jingina ai mafi sauƙin ba su gamsu da shi ba da jingina in yi abin da gina kuma dama ko dai abin da ya fi kudin ba ma a so ka karbi kwabo da kwabo domin zai iya faduwa dubu goma za ka karba to ka tabbatar da wannan wayar naka ta kai dubu hamsin ko talatin ko ba haka bane ba sai ka ce da dubu wallahi da kanzu zai zo an fahimta idan gina ko a musulunci za mu zo mu je halatta yawwa ya danganta da kai irin zuciyarka akwai wanda zai bada wajibi ne banza da harka ba za ƙara jin wata magana ba to Allah ya yi amma dai ana jina in za mu mawace to dan jinkirtawa wanda yake cikin kunci kuma ya saba biyan bashi amma kuma yanzu ya shiga wani yanayi wanda shi harka kasuwanci a gwarin da sabon gari da hafizanta ai sun san abu wanda ba halin sa bane amma yanzu da corona ta zo kuma ya zama da kyar ake karɓa ko ba ka wani yawwa to shi ne in aka samu wanda yanayinsa irin wannan ne to sai ke bar abuwa a ɗan jinkirta maka قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة Allah ya ce dai ya kasance yana cikin kunci zuwa dan jinkirta ma ila mai sarafin zuwa dan wani lokaci sassauka wa an tasaddaku khairul lakum idan ma zai yi tun da yanzu karewa ne dubu goma ce kai ba sadaka kawai ka je ka ba shi ka ba komai to Allah ya ce in kuntum ta'lamuna an har kun san haka وعنه ذيبة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له wani mutum ya mutu sai aka ce da shi ma kun da ta kulu sai ka kasance kana cewa mai kuɗi ne wannan hadisin kun sani kana rajulun yudayin nasa ko yawwa kana yace kuntu ubayyun nasa na kasance ina cinikayya da mutane fa atajja wasu anil mutim an gane ku sai in sauƙaƙawa in taƙaitawa wanda yake mai yalwa in taƙaita man lokaci cewa kwana goma ko biyar ba da dai lokaci da yake ga zai biya yi wa uka fibu an al-mawaqi shi kuma ne saukin gaske na kauda kai gabarin wanda yake al-mawaqi shine wanda yake cikin kunci fa gudira lahu ya ka gafar gafar abin da yake yi idan yadda ko ya tura yaransa karko bai na kasuwanci zai ce idan a kai da wa'asira fa tajawaz anhu in ka je gurin wanda yake cikin kunci ka daga maka ba la'alla la an yatajawaza anna falaki Allah fa tajawaza anhu wannan dalilin ya janyo shi ma da ya mutu Allah madaukakin sarki yace to na sauƙaƙa ma hisabi domin kun san cewa aka yi mai kuɗi na halal mai kuɗin halal sai talaka ya riga shi shiga aljanna din daga gaskata me yasa saboda akawunti sai bayanin akawun ɗinka na Zenith Bank da DD wallahi talaka suna sun sai sun jima da shiga za ka shiga. Baba baba kudin ba kudin alheri ne wannan bai kirki ne ya ba da zakka ya yi aiki alheri wallahi sai ya yi da gaske sai an daɗe ya aljanna sun daɗe sun gama jan kirki sannan zai zo. Wallahi sai sun jima a ciki. Wane mutum? Eh, haka malam liman yake faɗa. tsohon limamin cikin gari halalu ha hisabun la haula wala quwwata illa billah shi yake dai kowa sai da yadda ke hudu ba haka take ka ciyo ta haram a imani tsari ka samu ta halal a imani tsari to su akawuntin za a tafi akawuntin ka na zanis bank akwai wata miliyan ɗari biyar a ciki ya kai ka same ta naira bayan naira sai a dawo titi da an gama da titi a tafi festival na manyan yahudawa sosai sai a koma haka a yi tabi sai a dawo kana da dubu ɗari uku ka a jayin zuwa a ce ita kuma aka ka gyara ya a yi ji ba ka wallahi ji ba ka sai kai da yayi to ita ɗan aljanna ya jima a aljanna sai a ga alaji wani alaji kai ne kake ba mu zakka ba kwarai kuwa to sai yanzu wane ne ba visa ba ya sai ticket ba visa domin ticket din shi ne kudin domin Allah ya baka dukiya ya baka mukullin aljanna wallahi mukullin aljanna in kaga da baka yadda ki kaga da baka rike da kyau mukullin aljanna amma fa visa to ita kuma zai kai da gaske ka ko duk ticket din kan ba visa zaka tafi ai ba tafi to haka ne wannan misalin ya fita cewa ga tiket ba visa haka ne ta zama sai ran da visa da suka visa ta faɗi ne a bibi kudin nan naira bayan naira a ji cewa lafiya da suke sai ne to alaji to Allah ya kiyaye hanya yanzu kuma Amin. A, ba ku gada muka zo magana a kan wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati cikin fassarorin da aka kawo wani malami ko ibnu ataullah ko shi ko abdullahi sirri da nage a muku ba rake ya tunawa ba ibnu ataullah da yake cewa yace zalimun li nafsihi shi wanda Allah ya ba shi dukiya baya baya ba da hakkin ta muktasidin wanda Allah ya bashi dukiya yake ba da haƙƙin shi ne muktasid sabiqun bil khairati kuma wanda ba a bashi ba yace Allah gode Allah na gode ba shi ne sai ya riga shi shiga aljanna sabiqun bil khairati ba kudin amma duk inda Allah ya yi ya gode wa Allah kuma ya bi shi shi ko kaga duk da cewa jannatu adnin yadkhulunaha duk za su shiga aljanna amma ba sai sun sha wuya wallahi sai sun sha wuya ai za a sha su dan wata za a sha ai sai kwarai kuwa yiwa kawo din zai kai ka san ya yake duk manyan masu kudin ne yanzu wallahi tallahi sai an bi nera nera akwai wanda bai za a da kudin nan ba akwai wanda yake gaya mun ba uban gidansa ya taɓa wake ajiyar miliyan nawa yake ko miliyan ɗari ko hamsin yace wallahi sai da shekara ko shekara biyu yace mu a gurin da yake da tambaye ni yace yace mu wallahi ba da zuwa nake kwanciya nake akan yace sai da wata ran bayan shekara ɗaya ko biyu yake masa alaji akwai kuɗin ka ba a waje na kuma talaka ne kuɗin ko da ke bai yace wallahi kin kuɗa haka yake kin kuɗa ta hada kin zama ya bari a shiga aiki yake a gidan yace akan sai yake jera ce tsora kudu a kudu da da shi kawai ya kwanciyarsa sama da shekara a kan miliyan hamsin ya ce miliyan kawai cewa ya je ka ajiye wannan to yanzu wannan wanda ya bada ajiyar miliyan hamsin na wace da shi to na wallahi ya ce ko dubu hamsin bai da ita Allah wallahi yake mun ni da ji miki wannan magana yake wallahi ko dubu hamsin ban da ita dubu hamsin sai na ce dole karba ya baka wani abinci naira goma da yawa kaga wannan wasu suke koya wa da haƙinci kuma a ya kamata kai ma alheri mai kyau shi kuma ya gane cewa don ka karfafe wajen yin alheri ko yawwa a na gaske kuwa na zama ne amma sai a karfafe shi tabbas mutum ne a bana kan dan wata ile ya da ya da rigi a yan cikin zama bai da su ba yawa shi da shi da baban su je duk su bata kan to mu je zuwa an nuna min lokaci dan da bar mu karanta to sai yi saboda wannan gabar da za ta taimaka mana nake so mu yi ko mu tsaya kan ta kawai to sai yi ina muka tsaya وعن ابي يوسف صاحب النبي صلى الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم an karbo daga abin yusuf sahabu annabi alaihi salatu wasallam kale shi kale rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yuzillahu allah fi zilli duk wanda yake so Allah ya zaje a cikin wasa rana alkiyama faliyun faliyun fi sai kai kasara akan zuwa in ka ce faliyun ko faliyun faliyun zuwa bi ma'anar da ta canja faliyun fi mu'akkira ya ɗagawa wanda yake cikin kunci kafa auli ya za a hannu ko ya yaje ma ke yake matsin ligani ya zulmun nauyin zanta ba kuma na mai hali shi kuma zalunci ne mutum yana da hali ya haɗe tsibiyar ka baki to wannan zalunci ana biyu da yara biyar lawa a nukar kada rasulullah sallallahu alaihi wasallam matsin ligani ya zulmun annabi ya ce zan kafar wanda yake da hali wajen biyan baki yake biya to wannan zalunci ne dan sa na karshe da zamu ga a kai mai wannan sabbi ne zuwa habdul qadir ala al adai zamtana daure a daure wanda yake da ikon biya in yake biya ya halatta ka kai shi a daure shi ka kai shi ka kai shi CID kai shi babban ko zon a daure shi ya halatta a ta a musulunci an amurbinin shari'i an abihi kara kara rasulullah sallallahu alaihi wasallam layyul wajibi yuhillu irdahu wa uqubatuhu kunji ko gajeren hadisi kada kake mu'amala da wannan hadisi kawai ya zo ya kai ba tauhidin guda da sun zo su ba kuka ga sai annabi ya ce layyul wajibi yuhillu irdahu wa uqubatuhu ko irdahu wa uqubatuhu nauyin kabar mai hali yana halatta mutuncinsa da yi da azabtar da shi sai ka rike wannan dan wani zai rike kan gurin wa in kana zuwa wata rafi ba na zira fi ila bai kara tunda kullum ba shi yake ki zai riko nan gurin yanzu sai ai ba da ai alaji annabi Allah ba ya ce wa in kana zuwa wata rafi fana da rasul sai kai kuma ka janyo a jiki kaje annabi kuma ya ce zai yi duwaki yuhillu irzahu wa uqubatahu kai ba ka dora ba shikenan to za mu zo sati ne zuwa kullu qadrin jara manfa'atan fa huwa riba duk wai duk bakin da duk bakin rantar da ya janyo wani amfani za ku ji ya ci karo da wannan fa huwa riba to riba ce wani daga nan za ka kalli cewa ya ci karo da can gurin cewa ina yara kuma a gani kuma kaza a gashi kuma an ce duk wani bashi da ya janyo wani amfani ba ma kuɗi ba ko ne ba huwa ne wani misali ka karɓi bashin mutum ba kariya ba amma yanzu da ya zo da ba ka tura ban mota yanzu ka tura ya shiga duk wani abu da za ka yi to za mu zo zafi mai zuwa mu tsora na'am sun ci haramun kwanaki har har hadisi daga zani ya kawo cewa haramun ne duk wanda ya wanda ya ci haramun kan ya ɗauka ya ci wurin saboda haka ba daidai ba ne ba daidai ba ne in wannan ne kowa ba zai in yau shi ma da kada rawi ya bada hukunci akan yan Najeriya ba wannan karatun da ai ai ba shi bane saboda haka ya kamata a kiyaye wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am eh to kaji ba kaga ba maganar zakka ma a ciki cewa an kwanta akan kuɗi sai bayan shekara wallahi da wahala ba in ya jira da wannan tafiya cewa bari ya fitar musu da zakka kaga ku zakkar ba ana bin sa bai ana bin sa bai da wallahi sai ya sai ya biya zakkar wannan kudin miliyan ɗaya da dubu ɗari ga ɗari biyu da ana bin sa saboda haka ga wani nauyi ne daban amin ba Allah
Thank you.
haita to ita kuma tana da ma'ana biyu wa qulu haitatu haitatu din da ne ne din ta koma cewa haita algama algama kaga haitatu ai ko hudu Allah ka dayana take ni din karka cewa haita da kiji ita ce cewa din da su manoma ne sun san algama din karka cewa haita ai kawai din ka tsara nunun sai suka tsara ce ba su balai nunun daya shi za ka ce wanda yake da wanda yake istaula a wajen istawa da wanda yake shaitatun a guri haifa duk da yake da bi Allah istaula ba istawa ba duk da yake da wanda yake haifa Allah ya yi na na haka wanda ya ba da ajiya na na
wani shi da sai ba su da ba da da
kyau wato kowanne kaga wannan kai tsaye idan kallo za ka yi kai tsaye kawai za a ce wanda ya fi lada shi ne wanda ya fi bukata a lokacin domin kowanne yana da nasi a kansa idan ka kalli wannan hadisin da muka kawo yanzu muka jiya man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi duniya na fasala wa anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah hamdi da yake kusa da kaya ya gurin akwai wanda zai rungo da gudu a lokacin shi da wanda yake bukata shi wata kila inda a daren da zaka ba shi yawa goma zaka ba shi amma bukatar sa abin da zai dauke min damuwar da yake kilera a mutum to ka ga ka bashi ka bashi da ziya muka bashi sadaka yawwa shi ne kawai yanayi za a kalla amma kowanne shi kuma hadisin ka koma a daraka ka koma ka ko hadisan ta akan falala ita ma za ka tuna da yawa saboda haka kawai a iya fahimta da ko ne zarfu zama ne da zarfu bakan cewa wanne aka fi bukata a loka shi zai kuma da gaskiya wallahi ba ana na ai haka haka shi ne magana da ne ba shi ne magana da ne cewa zai rugo da gudu bai da komai matan sa cikin za a yi mata in ba yi wannan jiragen ba za ta iya mutuwa misali kaga kuma sannan private hospital ne wanda ba ta daga kafa shi ka ake kuɗi yana neman dubu goma ka ba shi naira ɗari biyar yanzu ne za ta ba sai da ya gudun mota ya kowa ka bace ni saboda haka shi ne muka ce kawai yanayin za a kalla yanayin za a kalla idan rance ne zai dauke wa bukatarsa rancen ya bi idan kuma wato sadaka ce sadaka ta yi ko shakka babu idan sadakan da zai baki na abin da yake bani to ga sadaka ta yi ko shakka babu domin babu wannan ɗabi'a domin na ga wannan lokacin da shi ba da wani gida bayan labarin zai iya tunowa wani bawan Allah da wata matsala ta sami lokacin da ya zo baki yake ne ba da aka yi kokari aka yi tsarin matsalarsa a zuwan baki har kuka ne a matsayin baki sai da ya gama kukan sa aka ce ai kyauta aka baka sai ya tsugunna aka sa idan lokacin da ya bani kan yanzu dan Allah ya zaka kwatanta tsakanin bakin nan da rasiyar kaga yana nuna ma cewa nauyin baki kyautar nan sadakan nan ya faranta domin wannan ya yi kuka yanzu saboda wato murna kukan daɗi ma haka ya baki saboda haka zarfin zama ne da baka kawai kai za ka duba yanayi daga wanne za ka iya yi wallahu a'lam na'am to mm. tana nan da ne lafiya tana nan zuwa ai ba gaba da kuwa duk tana nan zuwa ai na'am shine babul hawala za mu yi wanda za a yi magana a kan cewa ka ji yadda bakinka yana bin wani ko kuma kuɗin ke yanzu gurin wani ya ki fita ko kuma a ina bin gaba shi kai kuma kana bin yanzu banda saboda haka kai kana da kuɗin da za ka biya ni zan zan zo da zan yi wa matsayin da gani yanzu nan kai kuma ka san yadda banda ba zai biya ba amma ni ne zai ba to shi ne za mu zo a wada ka bai da ita ko to irin wannan za a zo ta mai zuwa za mu biya eh na'am na'am Mm. haka a to ai dama abu ne ne shi wanda ya shafi bidiyo za zai ka ce na ban ma wallahi da ba da ni duk lokacin da gano na indiyar barbaka ba komai wallahi ka ga mun nan da ni shi ke nan ne a maza kai in kuma madara ne ta da tsohuwar sadaka ne shi ke nan zai ka karba abinka kaga ya zama ala ainihin hibaci ka da ainihin kai ni gaba tana nan gaba za mu zo babu da hibaci shi ma wani ilan zaji ne zuwa babu da zai magana kan kyauta shin ana dawo da hannun agogo baya ko in kai kayi ke nan sai to da haka da su zaje mu zo mu ci irin wannan wallahu ala Allah ya dace da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan da wanda muka yi kuskure Allah ya yi mana muna da kwana da sunayen da kyawawa da tsohon da maɗaukaka Allah ka biya mana bukatun mu na da kai Allah maɗaukakin sarki mana ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba mu lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon munta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suka yi jarrabawa da waɗanda suke neman aiki Allah ka agaza mu muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa waɗanda suka ta aure a game da waɗanda aure ta kuwa game Allah ka shiga lamarin Allah ka zauna da kasar mu lafiya اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عذابك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله يحفظك